Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Fusuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazuro Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرته وإله العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته domin sauraron fassar wanda ya daidai da ashirin da takwas rabi'u sani hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara Allah shi bada ikon sauraro lafiya amin asan kuma lafiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والفاته بنظرة تاتي لنا بالزور dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai yake bukatar komai da komai a wurinsa a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai a wurin kowa kowane ne a kowane lokaci tabaraka ta'ala zul jalal wal ikrami a yan uwa yau za mu tashi akan baiti daya wannan baitin ko shine shi Ibrahim yana cewa a wa bina rijalu sabiquna ya kamata mu san menene ma'anar suwaye rijalu kuma suwaye sabiquna menene ma'anar sabiquna dan ya zo cikin alkur'ani wa sabiquna sabiquna menene aikin su ko me yaya darajar su yake to wannan shine maganar da zamu yau bi fadlillahi tabaraka wa ta'ala wa rahmati wa aunihi shehu ya ce wa fina wato yana nufi jama'an mu yan faila shine ma'anar wa fina wato a cikin jama'an mu yan faila ana samun rijalu su ne rijalu sune la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah su ne allazin ittasa Allah bi ma'rifatihim waɗanda Allah tabaraka ta'ala ya ajiye wa kansa sanin su bai yadda wani san su ba in ba shi ba wala yazharu haqiqatu ma bainahu wa bainahum Allah tabaraka ta'ala bai bayyanar da abin da ke tsakanin shi da su na haƙiƙanin abin da ke gudana ba ila al-hafazatil kirami zuwa ga raqibu da asiru ko su ba su san me ke tsakanin waɗannan bayi da Allah ba faman siwahum ballantana wani su hatta yalqawna wa hatta hadu da Allah tabaraka ta'ala fa hum shuhada'il malakut su ake kira shuhada'il malakut al'ala shahidan wato malakut al'ala to su ne wato shehu ki hadi su ne sa'a yace rijalu sabiquna ma'anan sabiquna ay al muqarrabuna hala tahaqquq bil wujud al haqqani ba'da al fana'i shine ma'anan sabiquna wato waɗanda suka zama makusanta cikin halar Allah tabaraka ta'ala yayin da suka tabbata da samuwan nan ta gaskiya bayan karewa ga barin zatin su ne magana a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sintani jami'an min ummati wani kuma yana cewa a sullatayn as-sullatayn min ummati baki ɗaya waɗannan tawaga guda biyu da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi sullatun min al-awwalin wa sullatun min al-akhirin annabi ta dukkan su al'umma ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akan wannan Maulan mu shehu Tijjani Allah ya ƙara mar yadda ya faɗi cikin aljami'u da maftaraka yake cewa sunnatun min al-awwali hum ashabu rasulillahi waɗannan sunnatun min al-awwali ba wasu bane illa sahabban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatun min al-akhirin hum ashabina sunnatun min al-akhirin su ko sahabban mu ne ko kaki ko kasu sahabban mu ne waɗannan to anan sahibul failatu tijaniyati قدس الله سره وجزاه الله خيرا wato a cikin kashul ilbas da ya zo nan wurin da ya ce annabi ya ce sullatun min al-awwalin ashabina ko tijani ce sullatun min al-akhirin ashabina sai shi wuce ko anan fa alƙalami na yana jin kunyan yayin rubutu dan akwai ishara ɗaya da tarji amma alƙalami na yana jin kunyan yayin rubutu sai ya ajiye wani baiti guda ke kawo fi sirri asrarun biqaqul latifatun firaku dimana jaratan laujiha buhuna wai a cikin asiri akwai asirai da za mu dan fasa ɗaya daga ciki to da jinin mu ya halitta a gaban jama'a a cikin waɗannan asirai guda biyu to akwai wato akwai wasu asiran da suka bi waɗannan yawa amma kuma ware su ba zai yiwu ba dole mu shiru in ji shehu to anan ka lura wa fina rijalun sabiquna maganar in ka lura sahu uku ne السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم sannan sullatin min al-awwalina to wannan wasabiquna wasabiquna sabiquna sune mafi daukaka akan dukkan waɗancan tawaga guda biyu idan mutum ya lura da abin da Allah tabaraka ta'ala ya faɗi to zai ga ma'anan wasabiquna na farko su ake cewa al-muwahhiduna allazina sabaqul fariqaini wa hazul alamaini bil fana'i billahi su ne waɗanda suka kaɗai ta Allah tabaraka wa ta'ala suka gabaci sullatin min al-awwalina suka gabaci sullatin min al-akhirina suka tattaro duk abin da waɗannan tawagaji suka tattaro ta hanyar fana'i cikin zatin Allah ba ta hanyar dabarar su ba to sabiquna na biyu su ne waɗanda wato suka samu su ne allazina la yumkinu madahahum wa ziyarata ala awsafihim su ne waɗanda ba zai taɓa yiwuwa ba ka yabe su ko kuma ka ƙara abu sakamakon da Allah ya yi musu dole ka bar su yadda ka gan su kawai zagi ba zai cin musu ba yabo ba zai ƙara musu komai ba su suna nan yadda sun riga sun cika dam ba su raguwa ba su ƙaruwa zagi zai rage su yabo baya ƙara su suna nan yadda suke to su ne Allah da warka ta rage cewa ulaikal muqarrabuna su ne wato a halin tabbatuwa da samuwan nan ta gaskiya bayan karewa cikin zatin Allah fi jannatin na'imi jannatin na'imi wato ni'ima na sanin Allah tabaraka wa ta'ala al-muta'alliqa bi shuhudi zatin lahi shi ne ma'anan jannatin na'imi dan dama aljanna biyu ne wani man kawo maqamar bihi jannatani duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangiji aljanna biyu za a bashi jannatul ma'arif wa jannatul zakharif aljannar 'yan mata da aljannar kujeru wannan aljannar itatuwa da koramin jiya da na nono da na zuma da sauransu wannan kuma aljannar kujeru ne maratibul aliyya aljannar shuhudin zatin Allah ne a nan tira ake da ubangiji tabaraka ta'ala san kuma wasa ake da yan mata to wannan shine wato wannan wannan wasabiqun sabiqun ulaikal muqarrabun to in duk bayanin nan da muke wata kira kai hankalinka bai yi wurin ba baka gane me muke nufi ba to ka saurara da kyau yanzu za ka waraka daga dukkan abin da yake damunka ga wasu ayoyi ka saurare su da kyau Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ma nan sahmin ayatin aw nunsa na ati bi khairin minha aw misliha ba mu taba zuwa da wata aya ba mu kawar da ita face mun zo da wadda ta bi ta ko ce daidai da ita in ka ce za a ce as-sabiquna as-sabiquna suna gaba da sunnatin min al-awwalin kuma suna gaba da sunnatin min al-akhirin sai mu ce maka Allah ne ce ma nan sak min ayatin aw min zana ta da khairin minha aw misliha sannan Allah tabaraka taala ce fa zawiyatu Allah bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu a zamanin sabon ne Allah tabaraka ta'ala ke gaya musu da sannan Allah tabaraka ta'ala zai zo da waɗansu jama'a waɗanda suke san Allah Allah kuma yake san su sannan Allah tabaraka ta'ala ya ce fa qad wakkalna biha qauman lazu bi kafirina wannan musuluncin da imanin nan da isan nan da annabi Muhammad ya zo da shi da sannan za mu danka shi a hannun waɗansu jama'a waɗanda ba su kafirce abin da annabi ya zo da shi ba to sannan Allah tabaraka ta'ala ya ce wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim sannan yana cewa idza jaa nasrullahi wal fathu sannan yana cewa wa yakhluqu ma la ta'lamuna to anan shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ne yace to fa huna isharatun liman nawwara Allah basiratuhu tu'ayyidu ma taqaddama wa ilayka istikraju wa sallim taslam to anan fa akwai ishara ga wanda Allah tabaraka ta'ala ya haskaka idan zuciyarsa wacce za ta karfafe shi gano bayanin da muka kawo a baya amma ba za mu buɗa maka ba ya rage naka ka buɗa ka gane ka ware ka sallama ka aminta kai in kare ka mutu ba imani to mun gama da aya za mu shigo maganan hadisi akan wannan da'irar tamu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi yana cewa masalul ummati masalul madari la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu in wani ya ci kai ya za ka zo ka ce mana as-sabiquna as-sabiquna sun fi sunnatun min al-awwalina wa sunnatun min al-akhirina sai mu ce maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin al'umma ta misalin ruwan sama ne babu wanda ya san wani ruwa ne yafi alkhairi na farko ko na ƙarshe haka annabi ce babu wanda ya san ruwan da yafi alkhairi na farko ne yafi alkhairi ko ko ruwan ƙarshe ne yafi alkhairi sannan in baka sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da yudrikanna al-masihu min hadhihi al-ummati aqwaman innahum lamithlukum أو خير منكم أو خير منكم أو خير منكم صلى الله عليه وسلم يتي والله المسيح zai zo irisi waɗansu jama'a daga cikin al'ummata wallahi waɗannan jama'a da zai samu yanda kuke haka suke ko kuma ma wallahi sun fi ku wallahi sun fi ku wallahi sun fi ku ba ta fa annabi ke ga su wane ne waɗanda almasihu zai zo ya tadda sune wasabiquna sabiquna ulaika almuqarrabuna wannan hadisi ne wa la yudrikanna almasih min hadhihi al-ummati aqwaman innahum lam yuslukum aw khairun minkum aw khairun minkum aw khairun minkum wallahi isa almasih zai zo itar da wadansu jama'a daga cikin al'umman nan tawa yanda kuka ganku a gabana sabban nan haka suke kai ko kuma ma wallahi sun fi ku wallahi sun fi ku wallahi sun fi ku annabi ce walan yukhzi Allahu ummatan ana awwaluha wal masih akhiruha Allah ba zai taba kunyatar da al'ummar da ni ne farkonta almasihu ne karshen ta ba kai a wani hadisin ma sai ce sayati zamanul lil amil fihi ajr 50 da sanni wani zamani yana zuwa wanda ya aikata aikin biyayya a cikin wannan zamani za a bashi ladan mutum hamsin idan mutum ya nafila harka biyu to nafilan mutum hamsin za a bashi in yi sadaka sadakan mutum hamsin za a bashi duk abin da ya na alkhairi ladan mutum hamsin za a bashi sai sahabbai sai suka ce minna aw minhum ya rasulullahi shin mutum hamsin din nan mutum hamsin irin mu sahabbai ko ko irin su sai manzo Allah ce bal minkum mutum hamsin irin ku sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu ummati awwaluha wa akhiruha wa fil wasatil kadaru siyayyar al'umma ta farko da ƙarshe a tsakiyar al'umma ta a nan gurɓatar take shi kuma mai wannan da'irar yana faɗi na cewa zamani ɗalƙul waje gairu mukaddare kaga manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi khairu ummati awwaluha wa akhiruha wa fil wasa'il kadaru shi kuma shi zamani ɗalƙul waje gairu mukaddare to sannan manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake karkashin ikonsa da yuzrikan na isa ibn maryama fi ummati khalafan min hawarihi na rantse da wanda raina yake karkashin ikonsa wallahi almasihu zai zo itadda wato waɗansu mutane daga cikin al'ummata waɗanda za su zama khalifofin hawariyawansa ba zai cewa ba in yazo zai tadda su kamar yadda ya tadda wato ya bar waɗannan hawariyawa nashi da ya tafi ya basu sannan a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazalu da'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haqqi ila an yati amrullahi wato waɗansu ɗa'ifa waɗansu jama'a daga cikin al'ummata ba za su gushe ba a bisa zahirin gaskiya har al'amarin Allah ya zo musu wato mutuwa alkiyama har alkiyama ta zo su suna nan akan wato ainihin zahirin gaskiya sannan sayyidina mu'awiya Allah ya ƙara mai yadda kar wani ya je da ina na ce ma'awiya na ce Allah ya ƙara mai yadda sai tijani ma in ya ce ma'awiya na ce radiyallahu anhu sai da abdulkadir jeli a cikin duniya in yace muawiya zai ce radiyallahu anhu ahmad rufai in yace muawiya zai ce radiyallahu anhu ibrahim dasuki in yace ibrahim in yace muawiya zai ce radiyallahu anhu ahmad al-badawi in yace muawiya zai ce radiyallahu anhu ibn arabi da hafi a fitiyat al-makkiyya duk inda yace muawiya zai ce radiyallahu anhu amma in yace in aka yace su gani ne magana muawiya a cikin irshadatul rabbaniyya sanin hamziyya zai ce rabbi Allah anhu in ya zo kan yazid dan sai ce fala anatullahi alaihi to sai da aka sayyidina ma'awiya radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kunne na yana cewa la tazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta yati amrullah وهم على ذلك abinda ma'auye ce na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da kunne na ina cewa al'ummata ba za waɗansu jama'a daga cikin al'ummata ba za su gushe ba suna tsaye akan umarnin Allah wanda ya saba musu ko ya wulakanta su ko ya zage su bai taba damun su ba ha kuma wanda ya wulakanta su ko ya saba musu shi ma ba zai taba damun su ba har al'amarin Allah ya zo musu shine mutuwa ko alkiyama suna nan akan wannan zahirin gaskiya da suke kai sannan a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tazalu ta'ifatun bil maghrib ya ƙara shi da wancan bayanin ibn arabi da hatimi da yazo fassara wannan a fitwatul makkiya sai ya ce kai ka san dalilin da yasa annabi ya ce la tazalu ta'ifatun bil maghribi haka ce da muka ce ba mu sani ba sai ibn arabi ya ce da annahu mahallul khatim wal khatim da annahu mahallul asrari wal khatim domin anan ne za a samu khatimul awliya'i qutbul makatumi a nan ne za a samu hatimul auliya a nan ne za a samu sahibul faidar a nan magrib dalilin da yasa annabi ce la tazalu ta'ifatun bil maghribi waɗannan mutanen da muke magana ba suna gani yaran hanji ne kar mu ji maganganun su wani iri haka duk abin da za su faɗi sai sun gani sannan suke faɗi ibn arabin nan ne ke faɗi ta cewa kowane ɗan ɗariƙa ya hutar da kanki duk abin da munkiri zai faɗi zan rubuta duk hujjar da za a bashi ma zan rubuta sai kowa ya je zikiri kurkuku sai da kan madarrar doma dal inkaru haka shi Ibrahim idiya malam shi sani kafanga wani abu ya faru shi shi kai mana izini ya raddi shi yace madarrar doma dal inkaru raddi ya wuce inkari ma ya wuce masu inkari suna maimaita abin da wasu suka faɗi ne masu raddin ma maimaita abin da wasu suka faɗi ne sai kowa je zikiri ko ya salati kawai ga annabi to sannan a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan hadisi yace a wani hadisin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu sayzharu al-ilmu fi akhir az-zamani wa yaqbalu wa yaqbalu an-nas ala amri Allah hatta tatimma hujjatu Allah ala ibadihi wato da sannu wani irin ilimi zai bayyana a ƙarshen zamani mutane da wannan ilimin za su dinga fuskantar Allah tabaraka wa ta'ala ba za su gushe ba akan wannan har sai hujja Allah ta tabbata a kansu to shi ne ma'anan wannan da shi yake faɗi wa fina rijalun sabiquna sabiquna sune waɗanda suke kan wannan hadisan da muka zalo to muqarrabuna dinnan sune wato allazina tawallallahu qabd arwahihim bi yadihi sune waɗanda Allah tabaraka ta'ala ya jibinci karɓar ransu da hannunsa bai sa malaika ya karɓar ransu ba su waɗannan sabiquna sabiquna ulaikal muqarrabuna Allah zai turo malaika wata rana malaika mutu ya zo ɗauki ran ɗaya daga cikin irin wannan ya nemi ran ya rasa shi kenan sai koma ga ubangiji ce cewa ba wannan da aka ce ɗauki ran shi a banga inda ran ya tafi shi kenan sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ce wannan ka bar shi na wani Allah tabaraka wa ta'ala shi ya karɓi ransa da kansa shi ne zaka je na faɗi huwa allazi yatawaffa al-anfusa hina mautiha to Allah tabaraka wa ta'ala ce to akan waɗannan mutanen ake magana to sannan a su waɗannan sabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun su ne waɗanda yake wato jukkunansu sun yi daɗi saboda daɗin ransu da yake cikin jikin yawan ambatan Allah da yawan tafakkuri da muraƙaba da muhasaba da yawan wato zikiri da ruhu su yake to ya ji da jikin daɗi shi ma to wannan shi ne a takaice wannan ma'anan wa fina rijalu sabiquna su rijalu din nan suna da yawa akwai farko waliyai baki ɗaya su dubu ɗari ne da dubu ashirin da dubu hudu sannan akwai akhayaru su ɗari uku da sha uku akwai nuqaba'u su ɗari uku akwai yujaba'u su saba'in akwai abdalu su arba'in akwai rakabiyuna su talatin waɗanda muka taɓa yin magana su ɗin nan wani maulidi cikin watan rajab a nan wannan zawiya sannan akwai budala'u su bakwai akwai autadu su hudu akwai imamaini su biyu waɗanda duk inda gausi ta ɗaya yana dama ɗaya yana hagu ɗaya ana ce da shi abdu maliki ɗaya ana ce da shi abdu rabbihi duk inda gausi ce waɗannan mutanen suna tare da shi wannan yana daman gausi wannan yana hagun shi su ake kira al'imamai sannan akwai alƙurbul gaus shi kuma shi kaɗai ne sannan akwai waɗansu wanda ana kiransu al'ayyumma su biyu ne a duniya kaf ba na uku sannan akwai alhawari yuna duk duniya shi ɗaya ne ko ba gausi ba ne ba wanda ya sai hau makamin shi in ba shi ba a zamanin annabi shi ne zubair ibn al-awwam sannan akwai rijalul gaibi a duniya su goma ne ba daɗi ba rubi sannan akwai waɗansu wanda yadda ake kiran su az-zahiruna bi amrillahi fi amrillahi ko kuma az-zahiruna bi amrillahi an amrillahi su ko waɗannan su goma sha takwas ne a duniya ba daɗi ba rubi sannan akwai waɗansu wanda ana kiran su rijalul quwwatul ilahiyya su kuma su takwas ne a duniya ba daɗi ba rage akwai waɗansu wanda ana kiran su rijalul hannan wal adabul ilahi su goma sha biyar ne a duniya su ma ba daɗi ba rage akwai waɗansu wanda su kuma daga cikin rijalu ana kiran su rijalul haibatu wal jalali su kuma su hudu ne a duniya ba daɗi ba rage su waɗannan rijalul haibatu wal jalali su ne waɗanda suke bawa autadu madadi su suke shayar da ruhin autadu su kuma zukatansu baki ɗaya suna sammai ne ba a sanin su a ƙasa su a sama aka san su a duniya ba a san su ba su mala'iku ne suka san su su waɗannan waliyai waɗanda ake ce da su rijal haibat wal jalali su su hudu ne sai daga cikin su wato zuciyarsa tana kan wato zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana kan zuciyarsa sai kuma zuciyar annabi shu'aibu tana kan zuciyarsa sai kuma zuciyar annabi salihu tana kan zuciyarsa sai zuciyar annabi hudu tana kan zuciyarsa sai bai da aboki a sama sai azra'ili sai bai da aboki a sama sai jibril sai bai da aboki a sama sai mika'il sai bai da aboki a sama sai israfil tare suke tattauna a kan sha'anin ilimi wanda ya saba maganar ilimi da jibrilu dan Allah ka ka ka ka ka ka buga da shi to waɗannan haka suke to sannan akwai waɗansu ne kuma su ashirin da hudu ana kiran su rijalul fathi su kuma duk awa su tunda Allah ya su ba taɓa haɗuwa ba duk awa in wannan ya zo da zarar wata awa za ta shigo zai ɓace wani zai bayyana duk abin da zai taho daga cikin fada daga can halara to sai ya sauko bayan ya zo daga ya sauka a ofishin annabi ya sa hannu a fayil ɗin kowa an turo ofishin kudubul makatuniyar khatibul muhammadin ma'aluni an aika cikin shi halar shehin islam sayur bailati to shi kuma zai aiwatar da shi akan waɗannan mazaje su ashirin da hudu ne a duniya kaf su ne suke aiwatar da duk wannan abubuwan da ake gani to sannan akwai waɗansu waliye su bakwai a duniya ba daɗi ba rigi ana kiransu rijalul ma'arijul ula sannan akwai waɗansu su waɗannan dun numfashi sai sun yi ne raji sun dawo dun numfashi in da suka ja numfashi to sun tafi sannan su dawo ana kiran su rijalul ma'arijul ula haka suke to sannan akwai waɗansu wani su kuma ana kiran su rijalul rijalul tafil asfali su ashirin da ɗaya ne a duniya ba da ba rage akwai waɗansu kuma ana kiran su rijalul imdadul ilahi wal kauni su ko su uku ne a duniya ana samun mata a cikin su akwai waɗansu kuma ana kiran su rijalul qahri duk bala'inka in ka fuskura kai arba da su ko kai karfe ne sai ka saurara musu komai suka sa gaba sun yi rinjaye ana ce da su rijalul qahari ana samun mata su ma ko da shi kadai ne ma a duniya shi shi wannan rijalul qari ba ba a ba a yin su da yawa imma a yi mace ɗaya imma a yi namiji ɗaya wani lokaci a same ta mace ce wani lokaci kuma a samu namiji ne to sannan akwai waɗansu wani ana kiransu ilahiyuna rahmaniyun su kuma su uku ne akwai wani wali shi kuma shi kadai ne ana kiran shi murakkabun muntazijin ba wanda ya san ubansa har ya koma ga Allah yanda Allah ya samar da Annabi Isa kai ke samar da shi duk zamani shi kadai yake zuwa kuma daga makabarta yake fitowa daga kabari zai fito ba wanda ya san daga ina yake har ya koma ga Allah ko ba wanda zai san ubansa sannan akwai wani waɗansu wali akwai wani wali shi ma shi kadai ne ana ce da shi saqiqur rafraf ibn saqil al-arsh babu wani da ya kai shi tsoron Allah bayan gauki a duniya saboda tsoron Allah idan zai ci abinci in abincin ya kai noma goma to da kyar za a samu noma hudu ta shiga bakin shi sauran duk faduwa za su saboda karkarwa in ya tafiya ɗaya biyu zai faɗi shi yasa zai shiga cikin jama'a sannan akwai wasu waliyai su biyu a duniya ba daɗi ba rigi ana ce da su rijalul gina billahi su ba abin da ya dame su da sana'a sai dai a je a yi ta wani ai ba sa kasuwanci ai ba kaza ba kaza ana kawo musu kaza ne ana mutane su ta zargi wani ya dauka ai hadiya ake ba su a'a sunan su kenan rijalul ginadillah ko duniya za ta mutu sai sun ci abinci daga tafkar Allah suke ci ba abin da idanunsu da sana'a ko ba sa maula ba abin da idanunsu da hadiyarsa in ka kawo kai za ka rabauta irin waɗannan daban suke kuma idan ka zage sai an shekara saba'in a cikin zuriyar ka ba mana garci ko kwaya daya saboda ka mutane su hankali to a waɗannan kenan su biyu sannan kuma akwai waɗansu ana ce da su rijalu ainu tahkim wa zawaid su kuma su goma ne a duniya ba daɗi ba rabi akwai waɗansu waliyyai kuma ana ce da su qurra'u akwai waɗansu kuma su ɗayan su sufiya su sufaye ne su kuma daban ne akwai waɗanda ake kiran su ubbadu ahlul fara'id wal nawazil akwai rijalul ma'i su kuma a ruwa suke wata rana wani ya taɓa zuwa zai shige sai kai Allah yana da bayi iri iri ko Allah yana da bayi a ruwa kawai sai ga ruwan yana motsi kawai sai ga wani ya leko da kan yace inna lillahi tabaraka wa ta'ala rijalun fil ma'i wa ana minhum in baka sani ba Allah tabaraka wa ta'ala yana da mazaji a ruwa ni ma ina cikin su sai koma kawai to sannan akwai al'umana'u akwai ahbabu akwai muhaddasu na waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala yake magana da su kamar yadda ake magana da sayyidina Umar kamar yadda Allah ya magana da sayyidina Khadir shi da shi sannan akwai al-akhillau akwai as-sumara'u akwai alwarafatu akwai siddiquna akwai shuhada'u akwai salihuna akwai mu'minuna akwai muslimuna kuma akwai waliyai daban a cikin su sannan akwai wato wato akan waɗannan da'irorin da muka ji mun faɗi din nan shine shi Ibrahim ke cewa inna rijalallahi danu bil as dukkan wannan da'irorin da muka zana na waliyai hawa hawa iri daban-daban shi wace babu ɗaya daga cikin da'irorin nan waɗanda ba su sunta mu sun sallama mu babu dukkan su suna biye da ni ne kuro to shine wani bawan Allah ya cewa lillahi rijalun la ya'rifuhum illa al-khaffatu wa lillahi rijalun la ya'rifuhum al-khaffatu wal ammatu wa lillahi rijalun la ya'rifuhum illa al-khaffatu wal ammatu wa lillahi rijalun azharahum fil bidayati wa satarahum fil nihaya wa lillahi rijalun satarahum fil bidayati wa azharahum fil nihaya wa lillahi rijalun la ya'rifuhum siwahu ولا يطلع على ما بينه وبينهم إلا الحفظة الكرام الذين وكلوا بهرز السرائر ولله رجال اكتف الله بمعرفتهم وهم المخفيون تحت حجاب الأنف المجمسون في بحار المحبة والقدس فليس لهم مع غيره قرار ولا عن ولا عن أنفسهم أخبار تولى الله آه شأنهم شين الله تبارك وتعالى ومن يتولى الله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون yace Allah tabaraka wa ta'ala yana da wadansu irin mazaje babu wanda ya san su sai hasawa kuma Allah yana da wadansu irin mazaje babu wato ammawa da hasawa ba san su ba Allah tabaraka wa ta'ala yana da wadansu irin mazaje ya bayyana da su a farko ya boye su a ƙarshe Allah yana da wadansu irin mazaje ya boye su a ya bayyana da su a farko ya bayyana ya ɓoye su a farko sai bayyana da su a ƙarshe Allah yana da waɗansu irin mazaje ya ɓoye su bai bari wani ya san abin da ke tsakanin shi da su ba Allah tabaraka ta har wato raqibu da atiri waɗanda su ake wakkala suke kula da aikin ne sannan Allah tabaraka ta'ala ya mai da waɗannan mazaje su zama wato keɓantattun ma'arifarsa su ne waɗanda suke ababen ɓoyewa cikin hijabin kewa waɗanda aka nutsar da su cikin tekun soyayya da tsarki su waɗannan mutane ba su samun natsuwa da wani Allah kai su ma in ka tambaye su labarin kansu ma ba su sani ba balle wani su wata rana wani ya zo neman abu ya zubi batsani yake cewa ina neman abu ya zubi ne sai kamar bai ji shi ba dama bai ji shi ba din sai ci gaba da abin da yake sai ya tafi je yana tambaya wani sani cewa ke gushe ba yana taimako na sai na zama abin girmama a wurin kowa to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai a cikin wannan fassarar nan ta wannan baiti na wa fina rijalun sadiquna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake tambayar sahabbai sai da Aisha ita ta rawaito wannan hadisi annabi ya ce atadruna man sadiquna أتدرون من السابقون إلى ذل الله يوم القيامة shin ko kun san su wane ne as-sabiquna waɗannan sabiquna din waɗanda su ne wato marigaya zuwa inuwar Allah tabaraka ta'ala ranar alkiyama sai sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo Allah su ne suka fi sani babu wanda ya sani sai su sai Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to bari ka ji sabiquna kaga idan ka fahimci wannan hadisin to baka bukatuwa yanzu sai an fassara maka wa dina rijalun sabiquna a nan wannan bayanin da annabi zai yi za ka gane su ne sabiquna annabi ya ce su waɗannan sabiquna din nan su ne allazina idza udul haqqa qabiluhu su ne waɗanda idan aka ba su gaskiya suke karba ba sa kyamata ko daga wa gaskiyar ta zo za su karba ba sa rena wanda ya faɗi gaskiya sannan wai za su iluhu bazaluhu in aka tambaye su gaskiyar komin ɗacinta za su faɗi ta kawai sannan wa kamulin nasi ka hukumihim li anfusihim sannan suna mutane hukunci kamar yadda suke kansu hukunci yanda in abu ya taso za su yi akan kansu to haka za su yi ma kai ma to shine baitin sa shi cewa inda na lila tsaji hatmu kuma a cikin mu ne aka samu cikamar ka sani cewa hatmu sai ne a cikin duniyar Allah baki ɗaya ba kowane zamani ake samun sa ba dan jiya mun yi karatu mun faɗi sahu sahu sahu na wadda waliyan iri daban-daban akwai waliyan da ma mata ne akwai makamin da mace ce ita kaɗai ne ake yin ta a duniya baki da duk zamani kuma akwai to shi ne shi hadu zai ce to ka sani ba shi hatu din nan da maulan mushe ibrahim ke cewa wa inda na lila qadi khatmun farka dauka khatmi shi ma irin wancan ne a ce maka duk zamani ana samu yace a a wannan shi kadai ne cikin duniyar Allah tabaraka taala da shi ne Allah tabaraka taala ya cika walidar al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu ɗaya daga cikin waliyan al'ummar annabi mafi girma daga khatmi sannan bayan nan yace akwai wani khatmu kuma shi daban yake shi ne wanda zai cika wilaya amma shi wancan zai cika wilaya khassa wannan zai cika wilaya amma shi wannan tun daga annabi adamu har zuwa ƙarshen waliyan duniya shi ne annabi isa alaihi salam to sannan shi annabi isa din nan shi fa ranar kiyama zai tashi a cikin makami biyu ne za a tashe shi cikin al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan za a tashe shi annabi manzo tare da sauran manzanni alaihi salatu wassalam hatimi dai bai tsaya ba yace wa amma khatmul wilayati muhammadiyyati fa hiya li rajulin min al-arab min akramiha aflan wa bad'an وهو في زماننا اليوم موجود عرفت به سنة خمس وتسعين وخمسمائة ورأيت العلامة التي له قد أخفاها الحق في أن أمين عبادي وكشفها لي بمدينة فراس هاجفا سورة آبر كشفي دب tsakanin da shi tijani ba shekara ɗari biyar sai da ya fa duniya da shekara ɗari biyar aka rufe tijani amma ta da yake zana shi cik cik cik saura kai ce to ka sani shi khatimu na wilaya wata kuke cikin al'ummar annabi Muhammadu shi wancan daga Adamu zuwa ƙarshen duniya shi kuma wannan wato tun daga Adamu tun daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ƙarshe tun daga annabi Adam har ƙarshen duniya wilaya hasa duk wanda zai gaji annabi Muhammad to bai so tijani an raba wannan kofa sai dai ka gaji annabi Ibrahim ko annabi Musa ko annabi Isa ko annabi Nuhu ko wani abu makamancin amma ba za ka ji bayanin yanda yake da akwai waɗanda suke gadon annabi Muhammad din amma ta wata fuska duk za a za ka ji bayanin to yace to shi wannan khatamu din wanda zai cika wilaya ta annabtar annabi Muhammadu yace wato makami ne na wani mutum daga cikin larabawa mafi girman larabawa asali yace kai a zamanin nan namu ma ni na gan shi Allah ya sanar da ni shi a shekara ta ɗari biyar da tis'in da biyar Allah ya sanar da ni shi sannan na ga wata alama wacce take bayansa wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ɓoye ta daga idanuwan bayi baki ɗaya ba wanda ya san wannan Allah ya yayi min wannan hijabi na gan shi a wani gari da ake ce da shi fa hatta ra'aytu khatimal wilayati minhu wa huwa khatimul wilayati mutlaqa la ya'lamu ha kathirun minan nas wa qad salahu Allah bi ahli al-inkari alayhi fi ma yatahaqqaqu bihi min al-haqqi fi sirrihi min al-ilmi bihi wa kama anna وكما أن ختم محمد صلى الله عليه وسلم نبوة الشرائع كذلك ختم الله بالختم المحمدي الولاية التي تحصل من الإرث المحمدي لا التي تحصل من سائر الأولياء فإن من الأولياء من يرث إبراهيم وموسى وعيسى فهؤلاء يوجدون بعد هذا الختم المحمدي وبعده فلا يوجد ولي على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وهذا معنى خاتم الولاية yace to da aka yaye min hijabin nan har sai da naga wani tambari na walitta hatimin walittaka a bayan wannan khatimul awliya shi ne ke tabbatar da cewa shi ne khatimul awliya a bisa ilaki baki da wannan hatimi da yake cikin wannan wali mafi yawancin mutane Allah bai sanar da su wannan hatimi ba hakika yana daga alamar cewa shi ne hatimul auliyai Allah tabaraka wataala ya garabce shi da ma'abota insani saboda abin da Allah ikunsa a zuciyarsa na sanin Allah da asirin Allah tabaraka wataala sannan yace kamar dai yanda ka san Allah tabaraka wataala ya cika annabta ta shari'a da annabi Muhammadu to haka kuma ya cika ainihin walisar karkashin annabi Muhammadu da wannan wali wacce take samuwa daga gadan ainihin sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba irin wacce ka san wato sauran waliyai suna samu ba domin waliyai a cikin su akwai wanda ke gadan annabi Ibrahim akwai ne gadan annabi Musa akwai ne gadan annabi Isa waɗannan ko bayan wannan khatmu amma fa bayan yayi wa bati to ba za a ƙara samun wani wali a bisa zuciyar annabi Muhammadu ba sai shi kadai sai ce to wannan shine ma'ana khatimul wilayah to anan ne zaka gane ashe wato akwai waɗansu waliyai da kake musu gani gani waɗannan waliyai din sun kai makamin khatimiyya irin su da buƙatar jin yana da kyau zaka ji wasu su baituka da su da buƙatar yayi wanda za su tabbatar maka da cewa ya samu khatimiyya in ka ga kana duba littattafan auliya bayan Allah kana ganin sai an ce wani hadin auliya kar hankalin ke tashi in ka duba suratul makiya farko za ka an sa khatibul awliya lissafi ne na hayatul awliya to in ka san wannan karatun da nake magana ba za ka ta hankalin ka wajen ta tashi su shi wancan khatib shi ko shi tijan khatibul khatib barzakul barazil haka ake kiran huwa barzakul ala wa usul wasa'il wa yanbu rahmatin wa barul haqiqati to saboda haka waɗannan baitin har za ka ji ma waɗansu daga cikin ruwa suna ɗauka su shi Ibrahim ne yau za ka gane mai faɗin baitin ba shi Ibrahim ba shi Ibrahim ba sai an karatu girma an manna mai ba dama babban ba sai ka karatu wasu maganganun wasu waliye ta jinjina masa sannan zai cika ba ka bar shi yanda yake yanzu daɗi fada an ka nakal gaini fal ainu zahir fana suka aina al'aini abdalakal gaina shi da buƙatar jiya ne yace sakani ilahi min ku'uti sharabihi فأذكرني هكا فهمت بسكرتي رفعت على من يبدأ الهبة الورى فقربني المولى وفزت بنظرتي وجالت خيولي في الأراضي جميعها وزفت لي الكأسات من كل وجهتي ودكت لي الرايات في الأرض والسماء وآل السماء والأرض تعلم سأوتي أنا كنت في الأليا بنور محمد وفي قاب قوسين استماع الأهبة أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بهارا وطوفانا على كف قدرتي وكنت إبراهيم ملكا بناره وما برد النيران إلا بدعوتي وكنت مع إسماعيل في الزاد شاهدا وما أنزل المزروع إلا بفتيتي وكنت مع يعقوب في دشي عينه وما برئت عيناه إلا بتفلتي وكنت مع إدريس لما ارتقى الأولى وأسكن في الفردوس أحسن سنتي وكنت وموسى في مناجاة ربه وموسى أتاه من عصاي استمدتي وكنت مع أيوب في زمن البلاء وما برئت بلواه إلا بدعوتي وكنت مع عيسى وفي المهد نادقا وأتيت داود حلاوة نجمتي وترك أنا الساكي لمن كان هاجرا أدير عليه الكرة بعد كرتي وقفت بباب الله وحدي موحدا ونوديت يا جيلان ادخل لحضرتي ونوديت يا جيلان ادخل ولا تخف قديت اللواء من قبل أهل الحقيقة جرائي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الهوت أمسكت راحتي وأعلم نفس الأرض كم هو النفسة وأعلم رمل الأرض أدى لرحمتي لرملتي وأعلم علم الله أوتيه روحه وأعلم موت البحر أدى لموتتي وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإبن خيري حتى تعرفون حقيقتي وأنا maganganun shi da bukatar shi kar ka kuskura ka ɗauko ɗaya daga cikin sabbin gina ce Ibrahim Ibrahim ya cika baya bukatar wani abu kuma to wannan za su tabbatar muka da cewa da bukatar babban wali ne kwarai kuma ya kai inda ya kai kuma ya samu makamin hatimiya to amma fa duk da wannan makamin da kaji da wannan abin da ya faɗi ka san abin da ya ce lokacin da ya motsa ya tabbata shi ne hatibul auliyai aka nuna masa abin da aka nuna masa sai ibu da baki da kansa yi magana ce la tarfa'u maqami فوق مقام الكتب المكتوم لأنه لا يجرم ولي ولا ولا يشفي إلا من باري واشتقت إلى الاطلاع على مرتبته فوجدتها مهدوبة عن جميع الأولياء كرك تشكر كعوك كمرتبة تأتم مقام الكتب المكتوم كيف يعني domin shi wannan waliyin shi ne waliyin da babu mai sha ko ishayar da wani sai a tekunsa ni innan da kafaita ta da kamba mata a cikin kujerar wadata na yi kwaɗayi na yi ƙoƙari na yi shauƙin in yi ittila a cikin martabarsa sai na ga wannan martaba an haddade ta akan dukkan waliyan Allah baki dai ba wanda ya sai sai wannan shi ne Abu Yazid al-Bastami radiyallahu ta'ala anhu shi ma yayi kokari akan wannan har yake fadi ke cewa yake cewa a fasl ma'arif غالبا للوقوف على عين الحقيقة المحمدية فإذا بيني وبينها ألف حجاب لو دنوت من الحجاب الأول لآثرت كما تأثر الشعر إذا ألقي في النار wannan makamin zo ki zalunci to ibn arabi la hadi shi ma inda zaka san ya kai wannan makami yana faɗi yana cewa bina khatama Allahu al-hidayah fal ta'at ilaina fala khatmin yakunu laha ba'di wa ma faza bil khatmi alladhi li muhammadin min ummati wal ilmu illa ana wahdi in da mu Allah ya cika wadata mu din nan daga gani da mu Allah ya cika walita dukkan girman walita ya kare a wurin mu babu wani khatamu da zai zo bayana duk wani khatamu da kasan ya rabota da wani ilimi daga annabi Muhammadu to ba wani bane illa ni yana faɗin haka shi kenan kawai sai jihadi yana ce masa laisa laka ma zananta wa tamannaita wa inna ma huwa li waliyyun fi akhir zamani laisa waliyyun akramu ala Allah ta'ala minhu abin da kake zato din nan kake kwaɗayi ba naka bane kai ka samu khatamu na zamanin ka dukkan waliyan zamanin ka baki ɗaya suna karkashin ka shi ne abin da so a cikin ke faɗi a cikin tukan ma yana ta fadar kadama ya hatani fa illa anta tijani abun fa nuha ga jilani mutanen nasa zamani fa kai ko kullu azmani da zo da aka ji shi ibn arabi da ya faɗi wannan aka gaya masa wannan magana radiyallahu ta'ala anhu sai yake to shikenan sallamtul umura ila khaliqiha wa muqawwilha na sallama lamari ga mahalicin abin wanda yake kasantar da abin wa laqad qala ma jiltu bi basirati jil buyudi li attali alayhi wa ala makanihi wa ismihi wa ismu baladihi wa makanihi wa kayfa halihi fama adla'ani Allah ta'ala ala shay'in wa la shamamtu lahu ra'ihatin atlan wannan da bakin sai ke faɗi ya ce kai sau da yawa nakan walƙata idanuwa na cikin halrar gaibi in kawai yau ji ina duban asirarai na Allah tabaraka ta'ala ba abin da nake nema illa kujerar kudubul makatumi hatimul auliya ina nema ina take in jin hau ina nema in gane makamin sa kai karshe ma sai in dawo ni cikin ko ba zan san makamin ba ma da Allah a gaya min sunan shi na ga dai abin ya bazda ni to da Allah ko ba za a gaya min sunan shi ba a gaya min garin da yake kuma a gaya min a garin a ina yake zaune kuma yaya halin sa kai da ta Allah bai sanar da ni komai ba akan wannan kai ko ko kamshin sa ma ban ji ba sai daga baya ne Allah ya tsinta da shi akan abin da ya faɗi din nan a baya ko kuma an tambaye shi ya rabbi Allah ta'ala shi kansa aka ce masa an tambaye shi akan waliyan Allah tabaraka ta'ala baki da aka ce mai ayyuhu a'la maqaman waliyan Allah kaf su ne ne suka fi girma sai shi ya rabbi Allah ta'ala sai ya ce الشيخ عبد القادر الجيلي وابن العربي الهادي مقامهما أعلى من جميع الأولياء إذا عبد القادر ده ابن عربي مقامه يا بكر ما كان ذكر وليا الله sannan shi ta zai ce to wa zada lillahu ala shaykhain al-mazkurain fil maqami bi amrin lam yasilahu wa lam yusra bihi fa inna fadl allahi la hadda lahu illa ma hajjarahu al-haqq min an-nubuwa sai ya ce to amma fa ni Allah ya kara ni akan martabar da ya ba su a cikin maqami ya bani wani lamarin da ba su kai ba ba su ma san shi ba ba su rabauta da shi ba domin falalan Allah ba ta da iyaka ba wanda yake iyakance falalan Allah ce wani zaka ba kowa ne ko kuma Allah dan ne kai ma wani kaza ba wanda ya sai wannan sai dai abin da ya shafi annabta ba wanda ya sai kai na kuma annabi ya ce ummati kalmatar to sannan a jawahirul ma'ani sai Ali Larabi ya ce wa sa'altu an haqiqatul wilaya na tambaye shi ya nace ga mun haqiqarin walitta fa ajaba radiyallahu anhu sai shi ya ne bani amsa Allah ya kara mai yadda sai ya ce da ni al wilayatu ammatun wa khassatun walitta akwai amma akwai khassa akwai gama garin walitta akwai keɓantacciya fal'amma walitta wacce take gama gari hiya min adam alaihi salam ila isa alaihi salam ita ce ta fara daga annabi adam zuwa kan annabi isa alaihi salam wal khassatu keɓantacciyar walitta hiya min sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam ila khatim ita ce ta fara daga shugaban samuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa cikamakin waliyai shine shi tijjar wal murad bil khassati abin nufi da cewa wani tashi ke kantacciya hiya manitta sabar sahi da hadi ausadul haqqi salafin ati alal kamali ita ce wacce mai ita isbanci da sabobin Allah guda ɗari uku a bisa cika walam yunqus minha ya rage komai ba saboda a hadisi annabi ya ce inna lillahi salatu ya ta khulqin manitta sabar jawahirun min hada halal janna Allah tabaraka ta'ala yana da ɗabi'u guda ɗari uku duk wanda isbanci da ɗaya zai shiga aljanna to wa hadha khassun bi sayyidil wujudi waɗannan ɗabi'u an kusance su baki ɗaya da shugaban samuwa ke sa Allah tabaraka ta'ala ce inna kala ala khuluqin azim an haɗe su duka kenan wa man warasahu min aqdari hadhihi al-ummati sharifa da kuma waɗanda suka gaji shi a cikin wannan al'umma har zuwa kan khatu kamar kin wali to shi khatamu din nan waliyai suna samun ɗabi'un nan suna samun ɗabi'u amma shi khatamu ya samu ismul a'zam al-kabir al-akbar al-makzum al-makhzum shine wanda bai gora ya saki ismul kabir da zaji ya kaɗaita da shi wannan da ya keɓe ɗahal mustafa da shi ya shehun mutijjani ɗai ya san shi a cikin manyan waliyan ta'ala tun da ya duniya sai ko cikakkun na ibansa kaɗai su ke rabauta da sunan nan a dan kufiya wannan suna sai ta yi rabbi Allah ta'ala shi dan sai to anan ne maula musayibul hayyatar rabbi Allah tabaraka ta'ala ne ke faɗi kita wal khatmu in kaga an ce makhatmu ko kuma ya Allah tun da shi radiyallahu anhu shine yace wa inda na lil qaji khatmun to kamar mun ta ne muka ce shehu to wane ne wannan khatmun da kake magana sai ce wal khatmu maqamun bil qudbaniya shi khatmu din nan wani irin kujera ne maqami ne a cikin qudbaniya yudriku afradul aqdadi wato eh eh kun qudbai shi ke rasar wannan kujera wa dakhalahu abdul qadir wal hadi radiyallahu anhu shi da abdul qadir jilani da ibnu arabi sun kai wannan maqami inji shi Ibrahim yace wa khatmiyyat shay'il akbar fawqa zalika amma khatmiyyat shay'in nan mafi girma shay'in mutum ki zani kenan ta ji wannan girma fa huwa khatmul khatm shine cikamakin cikamaki duk inda aka samu cikamaki to shine cikamaki وقد ظهر لكل من نور الله بصيرته نسخ طريقه لجميع الطرق yau yace hakika al'amarin ya bayyana ga duk wanda Allah ya haskaka zuciyarsa idan basirarsa zai ga yadda dariƙa shukiyan take shafe dukkan dariƙu tana mai da su babu wa kaunihi akhir man ja'a bi dariƙati kuma in ka lura inda zaka yi lalle zuciyan shi ne ya tura auda yayi shine karshen wanda ya zo da dariƙa la'annahu ma ra'ayna ba'dahu man ata bi dariqin domin bayan shi tijari mu ba mu ga wanda ya sake zuwa da wata dariƙa ba in kuma in tafa'an nasu biha babu wanda ya zo da dariƙa bayan shi tijari har mutane suka amfani da ita in tifa'an haqiqiyan amfani na gaske wa huwa wusulu man salaka biha ila Allah ma al istiqamati tamma menene ma'anan amfani na hakika shine saduwar wanda ya karbe ta zuwa fadan Allah tare da istiqama cikakka wannan magana ko kai da kake cikin dariƙar tijaniya in baka samu usuli ila hadisin Allah tabaraka ta'ala ma al-istiqamati tamma ba sai ma dan kallo ne kawai sai dai kai dinga yawo da tarbi da an yi magana da zo da ka haka abubuwan mm to shi ne yace to wa idan lam takun dariqatun ba'da dariqatihi to in ka lura da wannan zaka ga babu wata dariqa bayan dariqar tijaniya wa imuddu iya ko da ko ya zo ya karya ya da awaya ce shi an ba shi dan sa sai wace ko kufri ya ba shi amsa imam al-bukhari ya ce wa da'awi ma lam tuqimu alaiha bayyinatin abna'uha adiyahu wato da'awa waɗanda suke da'awar abu kuma a zo binciken abun a gaba su tsaya kan abun ba to ainihin abin da suke da'awa yana bayyanar wa cewa su masu da'awar ƙarya suke yi ba nasu bayyana a nan ne mutane ba san bambancin da'awa ba idan mutum ya yi da'awa abin da ya yi da'awa aka gan shi akan abin cif ba suna abin da'awa ba sunansa a ta haddisu ne mutum lahi idan mutum ya yi da'awa aka kalle shi ba a gan shi akan abin ba to makarashi ne sai a ce mai dan da'awa amma sabanin haka to ba a kiran mutum a ce masa kan da'awa to a nan akan wannan makami ne sayyidi muhammadin nazihi mai turrat na kharida yake yi wa shi tijan kira yana ce da shi huwal barzakhul a'la wa usful wasa'il wa yanbu rahmatin wa baharul haqiqati fadil khatim wal maktum kulli indahum da khatim wilayati wa kitman rutbati bihi khatama al maula kamal wilayati kama khatama ra'f al juruh wa kitmati sai yanzu khatiman zuhur wilayati khalifa wali ba'da gulbashiyati وإني تليته أبا الفيض إنه يمد جميع العالمين بفيضه وكل ولي كيف كان بفعله ومد بقدر ما له من فضيلته من أول نشأة الأوالي كلها إلى النفس يسقي كل فرد وذر أنا مقام tun daga farkon awalimul hissiyyah wal ma'anawiyya tun da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaji halitta kaf baki ɗayan halitta har Israfil ya ɗauki ƙaho ya busa to sai ki gani shi ke shayar da dukkan halitta Allah kwayar zarra baki ɗaya yace fa ma fara min zatin nabi muhammadin talaqqalu zatul khatim duna wasilati kama talaqqa kullu faydin min anbiya wa rusulun alayhi jami'an tahiyyati fa minha tafarraqat suyudul khaliqati fama zarrat illa wa fadat bi qismati بواسطة الختم التجاني أحمد أي الغيب قل بزاد سر وجارتي ولا تشأ من يرد عنك مقالتي سوى جاهل أو منكر شمس ضهوتي أدى الأنبياء والرسل كل يباشر غيره من كتاب أهل النبوة فسيتو كان بيانه فسيتي فنسبته للعارفين كنسبة الحواس لعامة الدرس فتكتمة in baka san shehu tijani ba danganin shehu tijani da dukkan masana Allah kaman danganin hawasul ummati ne ga ammawa kaman misalin a tada wani babban kudi a samo wani anni wanda bai san ma ina addini bai saba illa kawai wannan alula kawai zan yi sallan ma bai san ya fito to a ta da kudi a hada su kana ga za su haɗu ko su ji ya isa ya haɗu da kudi to balle an to tsakanin shi su da sauran waje sai ka ce a ta da kudi ne a samu anni misali mutumin da ya musulunta yanzu aka nuna mai da ake sallah bai ma gama sanin ya fito ba to a hada shi da kudi to bambancin shi da sauran waje yace kai maqamuhu la yadrihi illa muhammad lahu fi muhammad yace khair waqfati maqamu zuti yani babu wanda ya san shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin a cikin maqamin halara muhammadiya yana da wani irin kyakkyawan matsaya a wurin yana da wani makami a wurin وليس لأكداد ولا لمفاتيح بها خصه الله بها الله خصه يسلم ومن نفسه وليس لآلف وصول مكانه وقد صرها النبي بذلك وسيلته هو السعي هذه بالمنى والسعادة بنظرة وجه المصطفى وبصوبته فعلا يا كما تدلي wanda bai san inda muka dosa wajen ce to wai wannan wane ne aka dinga kuranta shi bari ka ji shi hab daga haihuwar shi in baka san shi ba shine jagoran mu limamin mu wasu dan mu zuwa ga Allah Ahmadu dan Muhammadu wanda mahaifinsa Muhammadu yake da daki a cikin gidansa baya ambatan wani a dakin shi kuma baya ambatan sa ya amsa. Rauhanai suna zuwa su fadi gabansa suna cewa me kake da bukata ne maka sai ya ce utrukuni bayni wa bainal lahi la hajata li ta'alluqi bi wallahi sai ku bani wuri ban da ban ta'alluqi da wani Allah ni Allah ne kawai na sa a gaba sannan wannan Muhammadu mahaifinsa sai sunan babansa Muhtaru babansa kuma sunan babansa Ahmadu Ahmadu sunan babansa Muhammad shi Muhammad din nan shine wanda ya kai wata irin martaba wadda muka faɗi din nan Shehu Tijani ya ce ya rufe ilimi 72 cikin ilimin annabtar Allah Muhammad sai da yi shekara 23 idan zai fito waje sai ya rufe idan ba dama ya bude idan shekara 23 yana kan wannan kujera domin ne an tambaye shi aka ce me yasa kakannin na ke karfa ido idan ya bude ido duk wanda ya hada ido da shi idan ya rabu da shi zai koma ga Allah ba zai iya rabuwa da shi saboda yana ɗauke da wasu asirare na Allah tabaraka ta'ala ya Allah maulan musa bakar soka da muke gani yana rufe ido din nan makamin ne shi ne dalilin da ya zaka ke ganin ba abu da wasu sai ga azabi kai ko baka san dalili ba ka dauka wasu abu wasu ilimai ne aka ɗiba in an buɗe idan wani abu zai faru to haka al'amarin yake to shi wannan kakan sai tijan sai Muhammad shi ne farkon wanda ya zo garin Aina Madi daga cikin kakanni so su jali ya zauna yi aure har ya suka hayayyafa shi kuma sunan babansa Salim shi kuma sunan babansa Abdul Idi dan Sayyidi Salim dan Sayyidi Ahmadu Muhammad Ahmadu nan ake masa lakani ulwali shi kuma dan Sayyidi Ahmadu dan Sayyidi Ali dan Sayyidi Abdullahi dan Sayyidi Abbas dan Sayyidi Abdul Jabbar dan Sayyidi Idris dan Idris dan Sayyidi Ishaq dan al-Imam Zainul Abidin dan Sayyidi Ahmadu dan Sayyidi Muhammad al-Mulk Abdul Nafs Zakiya wanda shi ne farkon wanda ya fito daga madinatul munawwara cikin kakannin shehu tijani a cikin karni na biyu a cikin daular a abin ja'far al-mansur saboda wata waƙi'a da ta afkuwa wannan zamani ya zo magaribul aqsa ya zauna da ƴaƴansa shi kuma sunan mahaifinsa sai bi abdullahi al-kani shi kuma dan al-imam hasan al-musanna shi kuma dan al-imam hasan al-sibti shi kuma dan مولم أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه wanda kowa ya sani shine kofar ilimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine ainihin wato mijin sayyida Fatima Zahra alaiha salam yar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake wato shi kuma shugaban samuwa al-qilla shuhuri wato shugaban manzo Muhammadu dan Abdullahi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine shine kakanni shi ya radiyallahu anhu to bari ka ji shi shi din nan wanda ka ji muna magana a kansa wato an haife shi ne a wata alƙarya da ake ce da ita aina maji shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin sabantin ta ta saman aka haife shi bayan nan ya haddace alkurani yana shekara bakwai ya kai duk inda ya kai cikin shekara ashirin ya zama bai da malami iyayensa suka yi masa aure da suka yi masa aure shekarar da suka yi masa aure shekarar suka yi wafati hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da shida seventeen sixty three iyaye shi su suka rasu a rana ɗaya suka rasu mahaifinsa sai bi muhammad da babarsa sai da aisha suka rasu a rana ɗaya sai su gane da shekara ashirin daga nan wani irin haske na Allah tabaraka wa ta'ala ana kiran hasken nurul jazmur rabbani ya zo ita ta zuciyar shi idan wannan haske ya zo ya da ta zuciyar waliyi to ba zai ƙara jin daɗin abinci ba zai ƙara jin daɗin abinci ba balle zama da iyali sai kira amarya ya ce to ke kina buƙatar kwanciya angon ki yana buƙatar tsayuwa saboda ta kin ga an sha bamba saboda ka idan za ki yadda ki jira ni bukata ta ta biya ba za ki dauran ba ki dukiya ki je ki aure kace menene bukata ta yace yi ido biyu da zatin ma'aiki ba a bacci ba sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manyan waliya suke ganin shi a fili ni ma bukata ta ce shi kenan su tijani sallame ta to tijani fara mujahada zuciyarsa da riyada zuciyarsa har wato shi kenan lamarin ko tijani da shahara ko da harshen bayan zo tijani bukatar ta samu to tijani ya sai bayi guda biyu ya yanta su sai da mabruka da sai da mubaraka suka haifa masa yaya guda biyu sai Muhammad al-Kabir wanda ya shahada wurin yaki da kuma sai Muhammad al-Hadid wanda ake cewa Muhammad al-Kabir shine wanda ya gaji shehu tijani a cikin hijira ta 1344 1863 ya gaji shehu tijani to daga nan sai da yarda Allah ta'ala ya fita daga garinsa ya shagaltu da ibada da gudun duniya da taskiya a cikin farkon lamarin sai yana ta neman ahlun nazahati wa taskiyati farkon wanda sai da yarda Allah ta'ala ya fara zuwa daga shi daga cikin manyan waliyai ya da da Sheikh Tayyib bin Muhammad bin Abdullahi bin Ibrahim al-Lamhi al-Alawi shi ne farkon wanda sai Tijani ya haɗu da shi sannan sai Tijani ya haɗu da wani babban wani ana ce da shi a Sheikh Muhammad bin Hassan al-Wanjali wanda lokacin da suka haɗu sai Tijani kamun yau sai Tijani magana sai da yake masa innaka tudriku maqamu Shazali kai din nan za ka rufe maqamu Abul Hassan Shazali shi kuma yayi wafati hijira na shekara 1185 sannan shi Tijani ya haɗu da wani babban wali ana kiran shi a Sheikh Abdullahi bin Said al-Arabi bin Ahmad bin Muhammad al-Indusi sannan shi ne wanda lokacin da suka ce shi su janka mun rabu da ya rike shi jani sai masa Allahu ya akhudhu bi yadika Allahu ya akhudhu bi yadika Allahu ya akhudhu bi yadika Allah ya riko da hannunka Allah ya riko da hannunka Allah ya riko da hannunka shi kuma yayi wafati hijira na shekara 1188 khalifa shi jan zai bi Allah razu shi mai wanka ya shirya shi ya binne shi to daga nan sai tijar billah ta'ala ya yi kokari akan al'amura masu yawa kwarai da gaske ya karbi dari ku da yawa kamun ya sadu da abin da yake so ya karbi tashiya dari ka ya karbi tarikati tazaliya ya karbi sa'diya ya karbi tarikati rumiya ya karbi tashkiyati ya karbi tarikati sha'baniya ya karbi tarikati tashmiya ya karbi hamdawiya bayraniya usaqiya bakariya umariya usmaniya alawiya abbasiya ya karbi zainabiya isawiya magribiya bukhuriya haddadiya gaibiya hijriya shaqariya rumi